وجوبا فعلا وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة فدلالته إشارة وإن لم يتوقف على صحته وإن لم يتوقف صحته أو لم يتوقف صحته ولا صدقه على إضمار ولكن دل على معنى لم يقصد فهو إشارة كما شهرر حديث عبد الله بن عباس إن إذا جاء نصر الله والفتح نعم كو
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ga karatun nan wal mafhumu al mafhumu kaga nan mantuk ake magana saboda ka abu mai sauki ne mantuk dan abin da yake gaban ka ne to mafhumu kuma wanda a cikin shi ne malamai suke nuna gwanintan su kuma da tsananin kishin su da nassi ake tsefe ma'anona ko to wal mafhumu ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi watan ba a cikin nutqin ba ma fuhima min dalika lafz to fa in wafaqa hukmuhu al mantuqa إيه، Mhm.
وموافقة.
fa muwafaqa مم.
fa huwa al khitabi in kana aula ka ci gaba wa lahnahu in kana musawiyan wa qila la yakunu musawiyan to shine wannan mafhumul muwafaqa ko dai ya zama fahawal khitabi ya wuce watan wala ta kullahu ma uffin wala ta dribhu ma ballantana duka ko kaga fahawal khitabi walahnahu in kana musawiyar wala ta kulu amwala da tama zulman wala ta harikuha zulman ko kaga lahnul khitab ko da yake wasu suka ce a ba wani lahnul khitabi dole in dai ba ma'ana ba da radif din kalma aka amfani ko shi kansa kalmar to ko dai ya zama ya wuce shi ko ya zama bai kai shi ba amma ya zama daidai da shi ba zai yiwu ba an fahimta shine wakila la yakunu musawiyan ai ba zai yiwu ya zama daidai daidai ba dan da daidai daidai ne da ya zama shi an fahimci point din su ko saboda haka sai dai ya zama ƙasa da shi ko sama da shi
Maulana, a kan mantuk ɗin can eh, ko bambancin mantuk ɗin da mafhum ɗin wayancan da lalatul ishara da t- eh, menene, da iktiza ɗin sun ga kamar su ma sun kusanci mafhum ko kaɗan na'am ko kaɗan saboda ai su in muka ci gaba za ka gani Na'am.
kamar misali inna ma ma ƙila inna hu mantukun Na'am.
ai ba za ka ce dilalatul ishara mafhum ba ne mantuk ne dan suna cikin nassi na'am ka fahimce ni shi ko mafhum wani abu ne da ake fahimta daban daga cikin nassi na'am eh Na'am.
a su suna ciki b- b- ma'anan nassi ma ba zai cika ba sai da su Mm.
نعم قال آه، ثم قال الشافعي والإمامان dilalatuhu qiyasiyya وقيل لفظية wato al-shafi'i al-imam shafi'i Allah ya kara masa yarda da rahma da al-imam al-juwaini da al-imam razi suka ce dilalan a dilalatul khitab a afwan fawal khitab da lahnul khitab qiyasiyya ba muwafaqa bane نعم لفظية ina zuwa wakila lafziya a muhimmancin duk da a, ina zaton mahaifinsa ya ce wannan sabanin lafzi ne kawai la- ba ya da wani muhimmanci amma yana da muhimmanci muhimmancinsa shine idan aka ce mafumul muwafaka ne to ya fi kiyasi duk da sun ci alkiyasul jali su ma suka kira shi sun kira na farko kiyasul aula suka kira na biyu kiyasul jali to amma duk da haka dai tunda sunan shi kiyasi la yu'raju alaihi idan akwai nassi saboda haka idan ya zama a cikin karkashin mafhumul muwafaqa ne ya fi karfi akan idan kiyasi za a koma da shi zuwa gare shi نعم ina fata an fahimce ni idan ya zama mimma yufhamu minan nassi ya fi akan in kiyasi za a yi da shi saboda haka har yanzu malaman jamhur da suka ce mafhum ne sun fi girmama shi akan su da suka mai da shi zuwa kiyasi wakila lafziya to cikin wanda suka ce lafziya din shine kaulin jamhur ba shine wancan dilalatu ah, mafhumul mu- muwafaqa Na'am.
sawa'un fawal khitabi ko la'anul khitabi fa qala al-ghazali wajen fassaran Na'am.
abinda ake nufi da lafziyan kenan نعم فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم good gazali da amidi suka ce eh to da aka ce lafziya ne to lafziya ana nufin lafazin na nufin su sai ce a'a ai majazi ne min itlaq al akhassi ala al a'am saboda ya koma majaz ana fahimtar su bil majaz yana da muhimmanci in mun je wajen karatun al majaz za mu gane me yasa yake da muhimmanci abin da yasa yake da muhimmanci shine zuwa ga me zaka fara idan ya zama dilalansa majazi ne to sai ya zama ga kuma wani wanda ya dauki dilalan lafzi to kaga ba za a dauki maganan wanda ya dauki dilalan majazi ba a bar wanda ya dauki dilalan lafazi ko za a fara amfani da wanda ya dauki dilalan lafazi saboda haka shi kanshi maganan cewa majazi din ne watan ina nufin haƙiƙa wa fi ta'arudul haqiqati ma al majaz saboda haka wanda yace haƙiƙa ne kaga za a kaddamar da maganan shi nace lafazi haƙiƙa ne ke nufi akan wanda yace majazi ne to
na'am waƙila nukilan lafzu laha urfan waƙila nukilan lafzu laha urfan wasu suka ce a'a nakli ne majaz da nakl ko wani ya ce a'a ai majazi ne wani ya ce a'a nakli aka yi na lafazin wato mun san nakli ba watan an ɗauke shi daga ma'anansa zuwa wani ma'ana as-salatu an ɗauke ta daga ma'anan addu'a zuwa ma'anan al'ibadal ma'arufa zatun raka'ati wa kaza wa kaza wa kaza to saboda haka idan majazi da nakali suka yi mu'arada shi ma saɓani ne saɓani ne ayyuhuma yuqaddam za mu karanta ayyuhuma yuqaddam hal yuqaddamu al-majazu aw yuqaddamu an-naql shi ma mas'ala ne na saɓani za mu karanta shi a gaba insha Allah ko da yake bai faɗi ba kawai ya ce wa huwa wa naqlu aula min al ishtiraki so da haka laisa al asla ko wa aula wa aula min al ishtiraki so bai bayani ba amma dai malamai sun yi bayani da shurrah da sauransu ayyuhuma yuqaddam na'am
wa in khalafa fa mukhalafa mafhum wa in khalafa fa mukhalafa idan ya zama mafhumul mukhalafa in ya zama ya saba ne watan abin da ya saba ne ba ma wafaka ba to ya zama mafhumul mukhalafa da kuka sani dai dilalatul khitab
wa shartuhu alla yakuna al mukhalafa na'am wa shartuhu alla yakuna al maskutu turika li khawfin wa nahwihi to alla yakuna al maskutu turika li khawfin wa nahwihi kaga misalin da suke ba galiban misali ɗaya ne mutumin da sabon musulunci ya ba da kudi sai ce ta saddaku bi hadal mali ala fuqara il muslimi ta saddaku bi hadal mali ala fuqara il muslimi to kaga anan almaskutu turika li khawfin su ne gairul musulmi yan uwan shi dangin shi wanda ya musulunta ya bar su ko bai ambace su ba amma saboda yana tsoron kada ya ambace su a ce ko dai munafiki ne bai ce ta saddaku bi hazal mali ala ikhwani allazi da tarakahum fi ghairi islam sai ce ala fuqara al muslimin saboda haka sai a dauka ala jami'in fuqara kawai yake nufi saboda haka wannan maskus din ba za a amfani da shi ba eh za a duba shi a nan wajen ta yadda ya yi maganan an san cewa a wannan dai kawai ya faɗa ne amma dai yana nufin dai ala jami'il fuqara so da kaga turika li khawfin to amma kaga wannan la yakunu fi kalamin shari'i wa nahwihi al jahl suke nufi turika li jahl shi ma la yakunu fi kalamin shari'i ko fi kalamin shari'i la yutraku li khawfin wala jahl sai dai kuma zai iya faruwa cikin uqud za ya samu misalansa a cikin uqud wanda yake kuma a shari'atu ta tabiru sai dai wasu malamai suka ce gaba ɗaya in ba a kalamun shari ba za a iya tibarin mafhumin muhalafa so dukkan shi dan adam a maganganunsa da wahala ya iya isa zuwa ga wannan alma'anin daƙiƙa ɗin da suke cikin mafhumul muhalafa ko da yake an yi maganganu a nan wajen misali a malaman malikiya da shafi'iya sun yi saɓani akan mutumin da misali zai ce zai ce suna magana da wani sai ce ukti laisat zaniya ukti laisat zaniya shin za a yi mashi haddin kazafi ko ba za a yi masa ba to kaga anan wanda ya ce za a iya ɗaukan mafumul mukhalafa fi kalamin nas zai ce za a yi mashi haddin kazafi saboda ya yi wa wannan uktin wannan kazafi da zina kenan amma wanda ya ce ba za a yi aiki da shi ba to kaga shi kenan shi a wajensa a wannan ba za a ɗauki wannan mafhum a cikin wannan wajen ba
نعم ولا يكون المذكور خرج خرج للغالب نعم للغالب خلافا لإمام الحرمين ولا يكون المذكور خرج للغالب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج للغالب الغالب هو أن الربائب يكن في الحجور أما بايا نفذ a ce arraba'ibul lati lasna fil hujuri an fitar da su bi mafhumil mukhalafa khilafan li imam al-haramain imam al-haramain bai itibarin wannan ba amma malamai suka ce kawai dai ba yana nufin cewa shi ma a wannan misalin misali ba zai aiki da shi ba illa dai yana ganin cewa kawai wannan wani khilaf ne lafzi da ba za a yi iltifati zuwa gare shi ba auli su'alain ko ya zama a motinin tambaya ne malaman malikiya ba su amfani da a mafhumul muhalafa a cikin hadisin fi sa'imatil ghanami zakat ko fil ghanami sa'imati zakat in ka tambaye su za su ce a kharaja li su'alin ne ko su ce makharajal ghalibi ne ko saboda kamar misali mutum ne ya tambaya hal fi sa'imatil ghanami zakat sai ce na'am fi sa'imatil ghanami zakat masalan to saboda haka sai malaman malikiya suka ce a'a wannan baya nufin fil ghanamil ma'lufa babu zakka fil ghanamil ma'lufati aidan zakat wannan mafhumul mukhalafa din ba za amfani da shi bale annahu kharaja bi su'al kana su'ila anha ko da ko su'al ne zahiri da aka yi an tambaya din ko ko a'a su'al ne muqaddar wanda yanayi yake nuna cewa alaman an tambayan ne don haka ba za su yi amfani da shi ba au haditha aw hadithatin aw hadithatin watan ko wata haditha ce wanda ta faru a lokacin yasa aka faɗi maganan saboda haka ba za a yi iltifati zuwa ga mafhumul mukhalafa ba aulil jahli shi ma kaga la yutafatu ilayhi fi kalamin shari'i ba za a amfani afwan la yakunu fi kalamin shari'i al jahl aw al jahl bi hukmiha ba la yakunu fi kalamin shari'i illa fi kalamin nas wa ghayrihi mimma yaqtadi at-takhsis bid-dhikri watan da sauran dai abubuwan da za su sa a yi takhsisi ko da yake ba a nufi wannan taksisin ba na'am wala yamna'u qiyas al-maskut bil mantuq bal qila ya'ummu ma'ruf mukula dukkan waɗannan abubuwan da aka faɗa Allah ya kuna al-maskutu turika li khawfin wa nahwihi wa la yakuna al-mazkuru kharaja lil ghalibi wa aw li su'alin aw hadithatin aw lil jali to duka waɗannan karka ce to shiken tunda an fitar da su ba zan kuma amfani da su ba idan ma'aridin kiyasi ya zo ba zan iya kiyasin su akan almazkur din ba ai kaga mafhumul mukhalafa daban kiyasi daban to ba zan iya amfani da su mafhum har yanzu yana cikin dilala to ba zan iya amfani da su kuma a cikin kiyasi in ce to bari in kiyasi kaza kaza in tankihul manat in ga cewan hukunci zai iya hawa in yi kiyasi ba a'a zaka iya kiyasin ka da dukkan waɗannan sawa'un kharaja lil ghalibi aw al mazkur aw al mazkur aw al khawfi aw kulli dhalika yumkinu an taqisa al maskut ala al mantuq sai ce bal qila ya ummuhu al ma'rud yace ai wasu ma sun ce ma duk sunan ma suna ciki ko al ma'rud din din yana ciki saboda haka duk ma'ana mafhumin waɗannan abubuwan ana itibarin su wakila la ya ummuhu ijma'an wakila la ya ummuhu ijma'an shine abin da ya fara kaddamarwa shi ma watan wasu sun ambaci ijma'i zaka ce a ya za a ce ya ummuhul ma'rud kuma a zo a ce la ya ummuhu ijma'an wakila la ya ummuhu kawai dai a a dan ya nuna karfin wannan kaul din ne sai ya jingina masa ijma'i saboda a hakika la ya ummuhu kawai da ya kawo wancan kaulin ne dan ya nuna akwai shi amma ba dan yana nufin ai uruji alaihi ba وهو وهو صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر دكتور آه وهو صفة شي مفهوم المخالفة زي إيه زمان صفة دان كركا دوكا صفة إيرن صفة نحو سي سوري يا باكا مثالي أبين da yake nufi da sifa sai yace kalganami sa'ima aw sa'imatil ghanami watan ko a siyakin yazo irin wannan alganamun sa'ima ko a siyaƙin ya zo irin wancan sa'imatul ganami mudafun wa mudafun ilayhi duka sifa ne a wajen malaman usulul fiqh saboda haka duka dai har yanzu sa'ima a ko wannan siyakin ko a wancan siyakin duka sifa ne la mujarradu sa'ima da an ce fi sa'imati zakatu hal hadha sifatu min mafahimi sifa fi sa'imati zakatu ba ambaci mu'allaq din ba wannan sifa ne yace a alal azhar ba sifa bane in an ambaci sifan kadai ba tare da موصوف با سواء مضافا أو مذكورا قبله نعم وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان منفي دين wanda shine mafhumul mukhalafa din ghairu sa'imatil ghanami shi na ce fi sa'imatil ghanami zakatu to mafhumul mukhalafa anan gairu sa'imatil ghanami ne ko ko gairu mutlaqis sawa'im hadda raquma da sa'imatu ghairil ghanami to shine yace kaulani wasu suna ganin cewan a sa'imatul ghanami kawai ake nufi wasu suna gairu sa'imatul ghanami ake nufi wasu suna ganin sa'imatu ghairil ghanami ake nufi wa minha kudike yazo da wa minhu ككرنت كرنت ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية good ومنها العلة أي ومنها الصفة ko da yake wannan taksimin da ya bi tsohon taksimi ne duk ina jin taksimin alburhan ne ko ku ne masu karanta shuruh amma amma amma mafi yawan malamai da suka zo bayan imamul haramain sun tafi akan daukan waɗannan mustaƙillai daga mafhumin sifa to amma shi al-imamul juwaini ya hada su gaba daya a matsayin sifa saboda haka al-illatu wa zarfu wal halu wal adadu duka sifa ne al-illatu in ka ce ma askara kathiruhu a'a a'a kullu muskirin khamr wa kullu khamrin a ma askara kathiruhu din dalilul iskar fa hada kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram illatu tahrim jazakallahu khairan al iskar fa idza wajadta ayya shay'in muskir ma lam yuskir ma lam yuskir kathiruhu fa qaliluhu laysa bi haram ko ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram ma lam yuskir kathiruhu fa qaliluhu laysa bi haram ko al'illa a wazzarf wazzarfu walhalu bari mu ɗauke su tare wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi wa antum akifuna fil masajidi yawwa ya hada su wa antum hal ko a fil masajidi zarf makan saboda haka wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi anan wajen kaga wa antum inda ma la takununa akifi tubashiruhunna inda ma la takununa fil masjidi tubashiruhunna saboda haka kaga wa zarfu wal halu wal adadu
zai iya zama kamar muhalafa
eh mafhumul mukhalafan muke magana maulana muna magana mafhumul mukhalafan ne saboda haka wala tubashiruna wa antum akifuna fa in lam takunu akifina tubashiruna in lam takunu fil masajidi a matsayin zarf tubashiruna sawa'un zarfa zamanin aw zarf makan alhajju ashhurun ma'lumat malamai gaba daya ba malikiya ba kowane mazhaba ba sun sami hujjan cewa ba za a iya ihrami da hajji kharijal ashhuril hurum bane ta hanyar mafhumul mukhalafa har wanda ba sa yake da mafhumul mukhalafa sai dai ya faɗi dalilin ta wani abu daban Abu Hanifa amma dai nan wurin dai mafhumul mukhalafa ne dan ba nassin da yace ba za a iya daukan ihramin hajji a Ramadan ba nassin shine alhajju ashhurun ma'lumat ko alhajju ashhurun ma'lumat dan haka كل من أحرم بالحج خارج الأشهر المعلومات فلا حج له كو كاغا ظرف زمان كو والعدد آه عدد da kuka sani adad fajiduhunna samanina duk dai adadi kawai wannan adadin za a iya cewa bai yi ba amma dai duk adadi kawai نعم to wa shartun bismillah wa shartun wa gayatun to kaga shartun wa gayatun ma'tufani ala sifa kamar su ya cire su daga cikin mafhum as-sifa su mafhumai ne mustaqillai man yaf'al kaza yuf'al bihi kaza kaga shartun ne a dan haka mafhumin shi man lam yaf'al la yuf'al bihi وغاية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كاغا غاية eh to kaga mafhumin su duk da wasu ce gaya mantuki ne ko mafhumin gaya mafhumul mukhalafan gaya mantuki ne ba mafhumi bane ko maganganu ne dai ala kulli halin na'am wa inna ma wa mithlu la alima illa zaidun shine la wa illa da muka yi magana da su ka sai ka karasa su gaba daya sai ka karasa fikrar wa faslul wa faslul mubtada'i min al khabari bi dhamir al fasli wa taqdimu al ma'muli wa a'lahu a wa taqdimu al ma'muli ka tsaya anan na'am wa inna ma wa mithlu la alima illa zaidun wa faslul ibtida'i min al khabari ko wa faslul ibtida'in min al khabari bi dhamir al fasli wa taqdimul ma'muli wannan su mafahimul hasri kenan ko duka waɗannan da aka ambata mafahimu alhasr innama mafhumu hasrin ko la wa illa la alima illa zaidun a'la mafahimil hasri gairu zaidin laysa bi alim la ilaha illa allah ko a'la mafahim a'la al mafahim har ko wanda suka ce ma mantuki ne وفصل الابتداء من الخبر بضمير الفصل الله هو الغني الله هو الغني غير الله فقير كو
نعم
اه بضمير الفصل ايه ايه ايه ضمير الفصل نعم
وتقديم المعمول زيدا ضربت زيدا ضربت معنى لم أضرب غير زيد كو مفهوم مخالفتي وأعلاه نعم وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم ما قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره وأعلاه لا عالم إلا زيد أعلاه جميعا لا عالم إلا زيد يا تبتر مكة غير زيد ليس عالما ko kuma ma kila innahu mantuqun ay bil ishara shine innama innama wasu na ganin cewa mantuqun ne amma mantuqun bil ishara ne wata yana karkashin mantuq ne baya karkashin mafhum amma dai a karkashin ishara ba a karkashin wato ibara ba sun magairuhu watan a cikin mafahimul hasri kadai ake magana a nan ba dukkan mafahim ba na mas'ala المفاهيم إلا اللقب حجة لغة المفاهيم إلا اللقب حجة واتن دكا مفاهيم حجة يعني أنا أمفاني دسو أوجن جمهور بند مفهوم اللقب أيما رجل أدركته الصلاة كيف المرأة هي أيضا لا عمل بمفهومه كو شنو مفهوم اللقب لا عمل بالمفهوم هنا
وقيل شرعا لغة واتن هجاني اللغة دكتن دك اللغة اللغة تقتضي هذا المعنى كو اللغة تقتضيه عند الجمهور ايه عند الجمهور زامو اسو اللغة تقتضيه
وقيل شرعا ايه بنزو على كل مسلمين كو وكيف مسلمة تو Uh, wakila shar'an wasu ka ce a'a ai hujjatun shar'an ma'ana hujjiyan shi almafahim iktasabat hujjiyataha min ash-shar'i la min al-lughati saboda in ka kalli in kai in kai istiqra'in nusus na hadi na, na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi da dama za ka ga sahabbai in aka faɗi wata magana za ka su fahimci mafhumul mukhalafan shi daga wannan magana a shari'a saboda haka hujjatun shar'an istafadat hujjiyataha min ash-shar'i ba wai min al-lugha ba wakila ma'anan wasu ka ce a ai aklan ne ma'anan ne da an ce ma'anan ana nufin aklan wasu ka ce a ai istafadat hujjiyata ha aklan ba shar'an ba ba lughatan ba نعم واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد وابن خويز من داد نعم ضد خويز من داد معنى cewa بالتخفيف نعم آه الدقاق نافلة.
da as-sairafi wa ba'dul hanabila watan nan ya kawo malaman dukkan mazahib ne ka san dama dai ba a maganan ahnaf saboda haka sai kawo ad-daqqaq da as-sairafi ash-shafi'iyyan ibn khuwayyiz min dad al-maliki da ba'dul hanabila watan a cikin kowace mazhaba akwai wanda suke ganin mafhumul laqabi hujja ne wa ankara abu hanifata al-kull mutlaqa ka karanta نعم وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا وقوم نعم نعم qawmun fil khabar مم.
to kaga abu hanifa allah ya kara masa rahma ya ce shi gaba ɗaya mufahim bai yadda ya aiki da su ba duka mafhumul mukhalafa duka saboda mene saboda shi a wajen shi dan me za ka yi in baƙin allah tabarakallah malam ya kulhu tunda allah bai faɗa ba dan me za ka ce ya faɗa ka ce wai kai ka fahimta ta mafhumul mukhalafa saboda haka yayi shi ma da kyakkyawan niyya wannan yana cikin abin da zai nuna mana bayan Allah nan duk abin da suke yi mujtahidun musibun ne da mujtahidun mukhti'un duka suna yi da kyawawan niyya suna iya kokari su su ciri hujjoji su fahimci me nassi yake nufi me yake karantarwa dan su karantar da mu na'am wa qaumun fil khabar wasu kuma suka ce
na magana ce kuma gashi a hanafiya ne ake yawan tuhuma akan wasa da nassi ba rashin sani to ai shi yasa na tsaya ne wannan magana sai ga kuma anaf din ne mutane ke tuhuman su wai da rashin girmama nassi malamai suka ce ai wannan ma abin da ake cewa ba hadisan da suka inganta mai a wajen sa sai hadisai goma sha bakwai ko kamar yadda mutane suke faɗi a babin dai kawai tuhuma ko wani abu ai saboda tsananin ƙarfin sharuɗan sani na inganci na na mu- na bin hadisi da ƙarfafan su amma dai alkautsari ya ya ya yi ya yi rudud masu muhimmanci kwarai ga masu wannan tuhuma duk wanda ya karanta muqaddimat din sa din nan na ta itani bul khatib na ce ah wa qaumun fil khabar wasu kuma suka ce a'a ba za a amfani da mafhum ba in yazo a siyakin khabar
والشيخ ina zuwa نعم.
ai gara mu bada misali ko ba a siyakin insha ko amr ba salli wakta kaza as-salatu wakta kaza as-salatu wakta kaza khabar saboda haka la yu'malu bi mafhumihi la amala bi mafhumi a ganin su amma salli wakta kaza to an nufa saboda tunda aka ce kayi lokaci kaza to ana nufin kar kayi a sabanin wannan duk dai kawai suna bibiya ne su ga wanne ne suke zaton shari ya nufa ina fatan mun fahimta na'am نعم وقوم في ال- في الخبر والشيخ الإمام في غير الشرع shine misalin da muka bayar na saki ai na na na na na ukhti laysat zaniya ko fi ghairi shar'i watan in ba ba, ba kalamu shari'i bane to ba za a yi amfani da shi ba a kalamu shari'i kadai za a yi amfani da mafhumul mukhalafa amma a maganar mutane ba za a yi amfani da shi shekul imam mahaifinsa kamar yadda muka sani wa imamul haramain sifatun la tunasib imamul haramain aljuwaini yace ba amfani da mafhumul mukhalafa in ya zama sifatun la tunasib ne kamar fari baki ja wanda ba su da alaka ba su da wani dauri cikin dilalar nafsi din ko dilalar ko hukunci ba su da wani tasiri a cikin hukunci to ba za a yi amfani da mafhumul mukhalafa a cikin su ba wa qaumun al'adad duna ghairihi wasun su kuma suka ce a al'adad ne ba za a amfani da shi ba banda wani adad duk sauran mafahim za a amfani da su banda mafhumul adad shi kadai